نبينا محمد الصالح والسامين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وعجل الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك سبحانك لا ننسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما يندى أكسابة داما ترانا الجمعة منا تشيوان اللتابي من البركة الشفاء مع القاضي يا عليه رحمة الله زامتاشي الفصل السابع فصلنا بقي فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحزوة رتبته عليهم صلى الله عليه وسلم wannan fusali zai yi bayani a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya ba bayansa labari ya saukar a cikin alƙur'aninsa gagararren littafi ayoyin da suke bayani min azimi qadrihi girman martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharifi manzilatihi da ɗaukakan darajarsa alal anbiya akan dukkan annabawa wannan abin lura ne ba fifikon annabi ba da ɗaukakarsa akan halitta ba a fifikonsa akan annabawa gaba ɗaya idan ana maganar daraja da ɗaukaka to annabawa su ne ƙarshe to fasalin zai bayanin fifikon annabi da girman darajarsa akan dukkan annabawa alal anbiya wa huzuwati rutubatihi da kuma girma na matsayinsa da girman darajar rabansa a gurin Allah alaihim akan dukan annabawa idan wani ce duk annabawan Allah ɗaya ne sai mu ce masa na'am idan kana nufin annubuwa ne nubuwa ɗaya ce amma idan kana nufin a darajoji ne ba ɗaya ba ne saboda faɗin Allah ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض نص القرآن ya kuma cewa idan annabta ce risala ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat nasi na alquran to ashe kenan annabtar ba mataki ɗaya bace darajar ba matsayi ɗaya ba ce don haka aka yi fasalin nan aka zakuro ayoyin alƙur'ani masu nuna fifikon annabi akan dukkan annabawan Allah wani malami yana cewa harab jami'ul wara fi husnihi abadan wa qadruhu al-mu'tala qad azza an samani ya mufradan fi jamalin la yushabihuhu بدر ولا فضله يوسى لذي فقني يا واهدا في جمال لا يماثله يا واهدا في جلال لا يماثله من مرسل قال فيه الله لن ترني يا غائبا في كمال لا يعادله من ذي كمال بكل فائق حسن صلى الله عليه وسلم yace harar jami'ul wara duk halittar Allah ma tana imaucewa tana gigicewa fi husnihi abadan a wurin sifanta kyan manzon Allah ne wa qadruhu al-mu'tala darajar sa madaukakiya kuma ada azza an samani ta fi karfin tunanin mai tunani balantana kudin ka ya saka iya gano ta ya mufradan ya ma'ayancin bawa a wurin Allah fi jamalin aurin kyawansa la yushabihu badrun wanda wata ma baya kama da shi a kyau wala fadluhu yusani bi fadli falalansa kuwa ba ta iya ruwa sai sai ya wahidan ya matsayincin bawa fi dalalin a girman daraja la yumasiluhu min fursalin qala fihi Allah lan tarani annabi da Allah ya ce masa lan tarani ba bai kai su daraja ba sai sai ya ga'iban fi kamalin ya babban bawa na Allah wanda ya kuya cikin kamala ta Allah la yu'adiluhu min zi kamalin duk wani bawa mai girman daraja a gurin Allah baya kusa da girman matsaban sayyiduna rasulullah bi khulqin ga kyawawan dabi'u fa'iqul hasani sallallahu alaihi wasallam idan aka ana aka yi wannan fasalin dan a gaya mana fifikon tsakan annabawa kamar an tambaye malam malam to mene hujja akan manzon Allah ya fi dukkan annabawa yace qala ta'ala Allah ya faɗa wa idza qada Allahu mithaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarrtum wa aqadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم الله yake cewa wa in ka tuna ya rasulullahi ka tuna ya rasulullahi iz yayin da idan aka ce iza a larabci zarfin limama ba min zaman ana bayanin abinda a zarfin lima ya taɓa min zaman abin da zai zo nan gaba in ka ji an ce iz a larabci ana maka bayanin ma ma ba min zaman abin da riga ya faru a baya iza zai faru nan gaba iz ya riga ya faru to wa iz ka tuna ya rasulullah iz akhadha Allah mithaqan nabiyyin yayin da Allah da kansa yayi yarjejeniya da annabawa yayi alƙawari da su suka yi yarjejeniya akhadha karba akaza yarda akaza yarjejeniya akaza Allah mithaqan nabiyina annabawa baki ɗayan su sai da Allah ya yarjejeniya da su kafin ya ba su annabta yace lama atainakum min kitabin wa hikmatin ko lama ataitukum dai inda yana qira'a ta zo akwai lama ataitukum qira'an hafsu kenan akwai lama atainakum qira'an warshi kenan lama atainakum min kitabin wa hikmatin Allah yake to na zabe ku ya ku bayina zan ba ku annabta amma sharadin ba ku annabtan nan saboda lama atainakum min kitabin wa hikmatin na ba ku annabta na ba ku bayanan abinda shari'a ta kunta hikmatin kenan wa in kana al-hikmatu ta'rifu al-isabatu bil qawl wa laqad atayna luqman al-hikmata an shukur lillah shine al-isabatu bil qawl magana mai dacewa da abin da ya dace a halin da ya dace to na ba ku annabta da bayanin shari'a na fifita ku akan sauran bayina to Allah ce zan baka annabta amma shar'i ka tafi kana kira zuwa ga Allah kana bayani thumma ja'akum rasulun thumma ja'akum rasulun anan abin da aka yi an yi ana kiransa a wurin malaman balaga al-iltifatu al-ghaiba an ce wa idza qada Allahu mithaqan nabiyina ba ce wa idza qada Allahu mithaqakum ba mithaqan nabiyina annabawa ne amma da aka zo wajen bayanin manzon Allah sai Allah ce summa ja'akum yace summa ja'ahum ba in an ce summa ja'ahum kamar ba sa kusa aka yi bayani Allah ce a'a alƙawari tsakaninsa da annaba akan sayyidina rasulullahi dole su kasance suna kusa summa ja'akum rasulun kuna bayani zuwa ga shari'a kuna kira kuma ja'akum rasulun sai ga babban manzo ya zo muku annakira huna liqasd at-ta'zim thumma ja'akum rasulun babban manzo in ji Allah ja'akum ya zo muku da ya zo muku musaddiqun lima ma'akum abinda na bashi na alqur'ani da ayoyi yana gaskata abin da yake a hannunku Allah ta sharadi ba ku annabawan ba bai ba mabiyanku ba la tu'minunna bihi lallai ne ku annabawan sai kun yi imani da manzon Allah wato abin da ayan take nufi annabi ake yin imani da shi a kubuta amma nan annabawan sharadin la tu'minunna bihi kuma annabawan ku yi imani da wannan da manzan Allah abu na biyu da tansurunna lallai za ku taimake shi wato abinda zahirin ayi ke nufi idan manzan Allah ya bayyana annabi Musa yana nan annabi Isa yana nan annabi Hudun yana nan to sun aje annabta kun zama za su ce ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah haka za su faɗa la tu'minunna bihi za ku imani da shi ku ganku abu na biyu wa la tansurunna dole za ku taimake shi da jikinku da dukiyanku da makaninku sai ya isar da aiki a lokacin ka ba su annabawa ne ke Allah sai a tsarartu kun furta wannan alƙawarin wa aqadtum ala zalikum isri kun yi furuci ku rage wannan alƙawarin qalu suka ce aqararna Allah mun yarda in dai har ya bayyana za mu aji annabtamu za mu yi imani da shi za mu taimake shi qala ta'ala ta fashhadu to kuma yi shaida akan wannan magana wa ana ala zalikum min ash-shahidin Allah shi ne shaida na farko ba ma da yake magana ba da annabawa yake magana saboda kuma sai abin ya tabbata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisi na ibn thabit manzo Allah ya cewa law adraktu musa ما وسعه إلا أن يتبعني ولو كان موسى وعيسى موجودين حيين ما وسعهما إلا أن يتبعني أنا بيتي والله إنا تكنكو يا النبي موسى زي بينا النبي عيسى يبينا توبا ينا لا تزاك أجي النبي تداو سجيني إن جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم wannan shine abin da muka karanta na cikin aya to amma za mu ji me malamai suka faɗa قال أبو الحسن القابسي الإمام أبو الحسن القابسي يا بدا اختص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم كجب يا نساء اختص الله ألا يكيمنتي محمدا سيدنا رسول الله بفضل دون درجة دون في فيكم لم يؤته غيره بيتقبا ونحلتا بإنبا النبي waye ya bashi Allah shi ko wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar ma kana lahum khiyar Allah yana halittar abin da yake dama a cikin bayinsa ba wanda yake sa mai baki yana zaben wanda ya so a cikin bayinsa to ya zabi sayyidina rasulullah akan dukkan annabawa kai mai magana Allah subhanahu wataala shi ta shi abanahu bihi wanda Allah ya bayyana fifikon a fili wa huwa ma zakaru fi hadhihi al-aya shine abin da Allah ya faɗa a wannan aya ayat mufassirun malaman tafsiri wanda suka rayu kafin zuwan al-qadi iyad kaga kenan ana magana malaman tafsirin karni na hudu zuwa karni na biyar ko na karni na uku zuwa na hudu zuwa na biyar su ake magana akan su me suka faɗa suka ce akadallahu misa Allah ya rike alƙawarin nan ne bil wahyi ta hanyar wahayi falam yab'ath nabiyyan Allah bai aiko wani annabi daga annabawa ba illa zakara lahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya faɗa wa annabi nan ina da babban bawa sunansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam illa zakara lahu Muhammadan wa na'atahu sai Allah ya sifanta masa manzon Allah filla filla wato anan duk annabin da aka aiko abu biyu Allah ya masa zai ba da labarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan zai sifanta masa shi fuskarsa hancinsa idanuwansa bayansa zamansa tafiyarsa inda za a haife shi gunda zai hijira duka idan kana so ka samu tabbacin wannan ka koma a cikin littafin tarihu bagdad na kadibul bagdadi mujallaji na farko safa na 116 isnadin hadisin daga amir bin rabi'ata amir bin rabi'a yana cewa yana zaune a maka sai na ji zaidu bin amr zaidu bin amr mutum ne wanda ya ta neman addini na gaskiya ya je wajen yahudawa da nasara suka ce masa ka daina wahala babu wani addini yanzu in ba addini ɗaya ba kuma a garin ku abin zai bayyana sai ce sai naje yana cewa ana antaziru nabiyyan ana antaziru nabiyyan min walad isma'il thumma min bani abdul muttalib wala urani udriku wa sa'ukhbiruka ma ya'tu wa la yaqfa alayk innahu laysa bil tawil wala bil qasir wa fi aynayhi humra wa bayna kaffayhi khatimun nubuwwa wa hadha al baladu مولده ومبعثه ثم يخرجه قومه فيكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى أرض يثرب فيظهر أمره وإياك أن تخدع عنه فإني قلبت مشارق الأرض ومغاربها التمس الدين السهيل دين إبراهيم وكل من أسأل من اليهود والنصارى والمجوسون يقولون هذا الدين وراءك وينعتونه لي بمثل ما نعته لك فإذا لقيته فأقرئه مني السلام yace ina zaune a maka sai na ji zai rubi na aure yana cewa wallahi ni na zaman da nake ba ba irin zaman ku nake yi ba ni ina jiran annabin karkan zamani ne dan annabi Isma'il jikan Abdul Muttalib amma ba zan ba zan rubuta bayanan sa ba amma a nan garin za a haife shi anan za a ba shi annabta amma mutan garin za su ƙi shi su kyamace shi su yi gaba da shi har sai ya bar garin maka ya kuma wani ƙauye mai suna yasrib to a can ne in ya koma al'amarin zai bunƙasa ya ce masa to kar ka yarda a raba ka da wannan manzon Allah wa iyaka an tukuda a annu kad a yaudare ka kar ai ma falsafa ka ai ma daɗin baki ka yi riko da shi fa inni qallamtu masharik al-ard wa magharibaha ba inda ban shiga ba gabas da yamma ina neman ingantaccen addini yace wallahi ban samu ba na je wajen yahudawa na je wajen nasara kai haro majusawa na je amma sukan ce ba wani addini in ba addini da garin da nake ba sai ce ga kufar annabi ba dogo bane ba gajere bane idan safari salfarin idan bakin idan kwaya baki kirin ne bayan da ban ta ruwa ga sifansa ga sifansa sai ce don Allah in ka haɗu da manzon Allah ka ce ina gaida shi Amr ibn Rabi'a yace ina zaune a Makka sai da an ce wani ya bayyana ta shi annabi ne na lallaba na je na kalle shi sai naga duk yadda aka sifanta mini shi a shekarun baya ga yanan kamar ina kallon sa na je na ce masa ga abin da ya faru da ni an yi kaza an yi kaza amma ya ce idan na ganka don Allah yana gaida kai fa bahi ka rasulullah sai ce masa ai ra'aytuhu fil jannati yadhhabu duyulahu ai mun riga mun da cewa aljanna ya isar da gaisan ma da kansa ya riga mun da shi sallallahu alaihi wasallam wannan a injila ne a attaura ga yana ba wani annabi ba sai sai an ya masa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la'atuhu an sifanta masa manzon Allah jalla jalla sallallahu alaihi wa sallamatu alaihi wa akaza alaihi mithaqahu sai Allah ya rike alƙawari da wannan annabin na yarjejeniya lallai za ka yi wa mutanenka bayanin wane ne annabi na tare da cewa annabin fa annabi ne ila in adrakahu a bisa sharadin cewa idan annabi Muhammadu adrakahu ya rike wannan annabin da zamaninsa to abinda annabin zai yi la yu'minan nabihi yazo yayi imani na farko da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqil wasu suka ce abin da ake nufi da alƙawarin an yi bayyana hu li qaumihi a duk annabin da ya bayyana ya zo a zamanin sa wajibin sa bayan isar da risalar Allah yayin al'umman sa bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar wa rafa'ana laka zikrak duk wani annabin da zai zo ya isar da annabta wajibi sai yayi wa al'ummarsa bayanin sayyidina rasulullah yi musu bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'khudhu mithaqahum sannan yayi alƙawari da al'ummarsa mabiyansa cewa an yubayyinuhu liman ba'dahu kuma ku faɗa wa ƴaƴanku da jikokinku wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku faɗi sifansa ku faɗi sunansa kuma in ya bayyana wajibi a yi imani da shi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu da Allah ke thumma ja'akum sai ce al-khitab damir muqaraba yana da fuska guda biyu fuskan farko annabawan su kansu ake nufi fuska na biyu sune bi ahli kitabil mu'asirin li Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nufin yahudawa da nasara wanda suke zamani da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala ali ibn abi talib karrama Allah wajhahu wa radiyallahu anhu lam yab'ath Allah nabiyyan min adama faman ba'dahu illa akhadha alayhi al-ahd fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali yake cewa Allah bai aiko wani annabi ba tun daga annabi Adam alaihi salam har yanzu annabi Isa fate sai Allah ya yi alƙawari da wannan annabin cewa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan ya bayyana kana nan kai imani da shi kuma ka bayyana wa mutanenka ko shi wane la in isa huwa hayy idan aka aiko sayyidina rasulullahi shi annabin yana raye la yu'minanna bihi ولينصرنه ويأخذن الأهل بذلك على قومه dole ya ɗora mutanensa akan wannan alƙawari kuma Allah ya gaya mana annabi sai yana cewa mubashiran wa mubashiran ina yi muku alwashi ina yi muku bushara ina tallata muku bi rasulin wani irin babban annabi ya ci min ba'adi sai na bar duniya zai bayyana ga sunansa ku rike ba ismuhu ahmad ga sunansa qur'ani ne wannan ladana ake sahahu ko da abahu qur'ani ne wa mubashiran bi rasulin ina yi muku bushara ya ku nasara ya ku hawariyawa ina yi muku bushara ina yi muku alwashi ga akwai babban alkhairi shine ne bi rasulin ya ki min ba'di ismuhu ahmad sunan shi Ahmad kuma ya faɗa hadisin Bukhari daga riwayan Abdullah bin Zubair bin Muqim ya ce ana Muhammad ana Ahmad ana al-mahdi alladhi yamullahu bi al-kufr ana al-hashir alladhi yushru an-nas ala qadami wa ana al-aqib sallallahu alaihi wasallam duk sunayen sa ne idan ismuhu Ahmad annabi ya ce ni ma sunana Ahmad idan shi din ne wanda annabi sai bushara da shi alaihi salam wani hauhu kucin-kucin wannan maganan ya zo ana suddi as-suddi babban malami ne sunansa ismail bin abdurrahman babban tabi'i ne almajirin abdullahi bin abbas ne almajirin anas bin malik ne ka karshen karatu ke ko shi almajirin sahabbai ne to shi ma ya fassara ya ce ai abin da ayan take nufi duk wani annabi wajibi ne isra mutanensa sunan manzon Allah da sifansa da busharan bayyanansa to da Allah idan musulmi ya ce manzon Allah mutum ne gaban kowa kai waye tallata zuwanka waye busharan zuwanka wa aka koyi umarni ya bayanin zaka zo shi ko tun daga annabi Adam har yanzu annabi Isa babu wani annabi sai wa mutanen sa dalil annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so da aka sama da ƙasa manzo Allah nan ne yanzu kuma hadisi Isra'i da Miraj sahabbai 28 suka rawaita hadisi Isra'i da Miraj amma a sama ta daya da an an yi nokin an ce wani ne zai ce Jibril ne wannan aka sai ce Muhammad ta au adamu ita ilaihi au har an bai aiko shi ne ba su ce wa man Muhammad ba a'a وقد بكت إليه أو هل لك تنياين شيء أبو لا تيتو شيء كنا بسم الله من الله يشو إن يسامو أن نبتسي مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فلنئم المجيء جاء ما هذا الله لببا موتو ne girma a gurin Allah wanda ya halarci wannan taron sai yana rasulullahi annabawa suke faɗa haka ba ne ba kai ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam as-suddi sun yi bayani akan me yasa ake kimsa suddi amma ba shine mahallin karatun mu ba amma dai ya rayu a Madina ne yana zama a wani guri wani koba sunan shi ne suddatu yana nufin koba ne shine ake mai nasaba akan suddi wa qatada sai imam qatada qatada al-madran abdul malik ne shi kuma malami shu'bat ibn hajjaj shuba duk masanin sunna ya san waye shuba wanda sun ce al-ulama shu'batun li shuba malaman hadisi gaba ɗayan su ba su wuce ko bi a cikin ilimin shuba ba dugo ɗaya ne to shuban nan almajiran qatada ne shi kuma qatada almajiran anas bin malik ne to qatada yake ce mana ga manufan ayan nan in wani yace ba haka bane ba za mu je qatada ko kuma wannan mutum qatada sai almajirin sahabi ne shi sai yake cewa tadammarat fi ayin ya kawo ayoyi ma shi qatada ce ai ba wannan ayar kadai ba ma fi ayin akwai wasu ayoyi da dama tadammarat fadlahu wata ta kunshi darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min gairi wajhin wahidin ba ma ta fuska ɗaya ba قال الله تعالى الله يسر وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ساك فردا ومنك سنوى ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا عليك وأخذنا منهم أو رنسوا ميثاقا غليظا الأولي من قربي أكمل ذكرها amma wa minka da kai nake magana yanzu Allah bai ce wa min Muhammadin ba wa minka zaka ce wa min Nuhi Nuhu gari manzo Allah hadir ya ka dauki ayan shi kai wa minka wa min Nuhi to sai Allah ya fara kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annabi Nuhi alaihi salam al-ayata wa qala ta'ala Allah ya kuma cewa wani gurin inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di Allah ce inna mu inji Allah auhayna ilayka mu muke maka wahayin Qur'ani kama auhayna ila nuhin yanda muke wa annabi nuhin wahayi wa aka fara kira anan sayyiduna rasulullahi a wajen alƙawari shi aka fara fada a gurin wahayi shi aka fara fada in za a ba annabi annabta shi za a fara faɗa idan man awwal ma ma khalaqa Allah nuru rasulillah shi ne farkon nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam musulmi dan Allah sai ya kulla kansa idan ana maganar manzon Allah dan Allah ka dawo da hankalinka ka rika halarto da ana maganar wani babban bawa ne mai girma a wurin Allah fakat darajojin da ake faɗa nashi ba ƙaji aka yi ba Allah ne ya bashi idan ya shiga bayi ya tsaguna in an fita ba a komai ba in ya yi fitsari ba a ganin komai sai da ta kamshi yana tashi in ya tsuguna ya bawali kamshi ke tashi a wurin kai naka in ba haifo ba wurin ba zai shiga ba sallallahu alaihi wa sallam to wannan kadai zai nuna maka wane ne zai na rasulullahi idan zai tsaya a rana tun daga karfe tara har magana ba za ka yi wasa ba ba ya girma me yasa wannan ba daraja ba ne ko da ba ya sauka a gabansa ba ya sauka saboda kudin ya san wani ne sai na rasulullahi idan ya hau kan alfadarinsa ma in ya hau kan jakinsa da yake hawa daga ya hau kawai zai kama hanyar jakin ba bulala ba kura zai ji haƙƙoƙin yadda manzan Allah ne man auha ilayhi Allah to duk wayannan abubuwan sun san sai na Rasulullah banda ni banda kai sallallahu alaihi kullun ya'lamu anni rasulullah duk wani halitta in gani na Allah ne ya san ko ni wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ga abuwa ya diba ta tasbiya ta wannan sa take ga abincin da aka dafa yana kira tasbihi abincin yana nunin wane ne ya dauke ni zai tsaya wa Allah tasbihi dan godiya ga Allah manzo Allah bai ci ni amma kai ka kasar da musulmi wai zai na rasulullahi to biya bana hankali ka kuma فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا سيدنا رسول الله خير خلق عند الله mafi girman halitta mai daraja a wurin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta kai ga idan ya sa hannunsa a ruwa gashinsa idan an samu in aka sa gashin a ruwa aka ba mara lafiya zai warke nan take hadisi a bukari gashinsa aka samu aka aje a kwalba daga an je ga wani tun bai da lafiya an yi jinya bai warke ba sai a aiko don ummu salama matar manzo Allah sai ta zuba ruwa a cikin kwalban gashin ta girgira ta ce aje a bashi ruwan ya sha ko ma a fesa mai a jiki ana fesa mai zai tashi me dalili martaban gashin manzon Allah a gurin Allah na yi ka an rasulillah falantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ga Jabir bin Abdullahi hadisin Bukhari bai da lafiya bai san inda yake ba ya ji mauce ma ya suma manzo Allah ya je da shi da sai sai na Abubakar Jabir Jabir shi ne san da yake ba manzo Allah ya ce a kawo ruwa ko sai wanke hannunsa ya wanke fuska ya sa a baki mayar a kofin ya watsa sai ga Jabir ya tashi bi barakati ma'i wudu'i rasulillah wal hadith fil bukhari hadith na Bukhari duk wannan sanin na martaban wa sai da Rasulullahi abinda ya taba shi ne daraja ne a wurin Allah rigarsa ma in ya sa in an jika tana warkar da cuta to ina ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka bukatar a gaya maka wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abinda ake so a yi maka bayani ana gudun karkai asarar imani kuma takalla anil imani man laysa sadiqan ala hubbihi min kulli gadin wara'ihi duk wanda ya rasa soyayya ingantacciya ta manzan Allah wallahi ba shi ba imani Allah ya ganar da mu ila qaulihi shahida ruya da Allah a taro hankali a gaban da abada ruya an ruwaito hadisi an Umar bin Khattab a wurin ma ruwaito sai na Umar bin Khattab me matsayinsa khalifan manzan Allah amirul mu'minin na farko a musulunci ko sai na mai bilkata subhanallah duk wani musulmi ya ce sai na umar baya bukatar mai bayanin kowa ne wanda manzala ce lau kana ba'adi nabiyun la kana umar to me umar yake fada gashi me yake cewa ala fi kalami ya faɗi wani magana umar bin khattab a gaban manzon Allah bakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da hawaye قال في كلام بكى النبي wani magana ya faɗa Umar bin Khattab yana zaƙuro martabobin manzan Allah a Qur'ani sai da manzan Allah ya hawaye tawabu'an min tawabu'an me yake cewa fa qala yace bi abi anta wa ummi ya rasulullah zan iya sadaukantar da uwata da ubana akan ya rasulullah bi abi anta wa ummi ya rasulullah لقد بلغت لقد بلغت من فضيلتك عند الله حقيقه والله متسينك كدرجتك a gurin Allah ya kai ga an ba'ataka akhiral anbiya Allah ya aiko ka kai ne karshen annabawa amma wa zakaraka fi awwalihim da zai kira annabawa kai ya fara fada Umar yace wallahi wannan martaba ce ka zo a karshe amma in za a kira annabawan kai za a fara faɗa ya ce wannan matsayin ya kai ƙololuwa a wurin Allah in ji wa Umar bin Khattab radiyallahu anhu sai janyo aya wa idza khadna min an-nabiyina mithaqan wa minka wa aka fara kira manzon Allah wa min nuhi al-ayata sai ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah uwata da ubana fansa ne zai iya salwantar da su in dai akan kane ya rasulullah uwa da uba ba zai iya mika su difa'an an rasulullah yace laqad balaga min fadilatika inda Allah ko indahu haqiqa wallahi matsayinka a gurin Allah ya kai ga anna ahlan nari yan wuta su kansu yawadduna an yakunu ata'uka suna guri suna ihun cewa ina ma a ce sun same ka sun bi ka ƴan wuta wako bayin adba'ina suna ƙarƙashin rufi na wuta yu'azzabu ana yi musu azaba yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula ina ma a ce mun yi arziki mun yi wa Allah biyayya mun yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar damuwansu dan wuta yana ihu ya ce shi mitin din da yake abu ɗaya ne ya yi sakaci game da manzon Allah kai kuma kana raye me ya kamata kai kamar da hankali akan ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to abin da ya faɗa din na farko yace da abi anta wa ummi ya rasulullah qad kana jiz'un تخطب الناس عليه فصنعت منبرا لتسمعهم فبكى الجزء وذل يبكي حتى وضعت يدك الشريفة عليه فسكن فأمتك أولى بالحنين إليك لما فارقتها بأبي أنت وأمي يا رسول الله لئن كان الله أعطى نوحا عمرا طويلا فقد تبعك مع كثر أمرك أكثر ممن تبع نوحا مع طول أمري بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله لئن كان الله تعالى أعطى موسى أن فجر الماء من الصخرة فما ذلك بعدم من الماء الذي نبأ من بين أصابعك الشريفة بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله لئن كان الله تعالى أعطى سليمان الريح غدوها شهر وراوها شهر فما ذلك بعدم من البراك الذي ركب وسريت من البراك الذي ركبت وسريت وقدت تسلي بالناس بالأقوى بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله لئن كان الله تعالى أعطى عيسى إبراء الأكمى والأبرس وإحياء الموتى بإذن الله فما ذاك بعدم من الشاة المذبوحة المسلوكة المشوية المسمومة التي جست امرأة اليهودية لتختبرك إن كنت نبيا أو لا فكلمتك الشاة لا تأكلني فإني مسمومة فبكى رسول الله yace idan Allah ba annabi Isa yana iya tare da su ya warkar da makamu yace ai wannan in mun kalli manzon Allah shi na ya wuce nan akuya aka yanka ta aka tsaye ta aka soya nama aka sa guba aka kawo jannan da Allah ya ce musu kowa ya huta da annabi baka da cikin nama yake cewa la ta akul karkati karkati ya rasulullah soyayyen nama yukallimu rasulullah anya shin mutum ne kaman kowa ta sha wa kalla sallallahu alaihi wasallam qala qatada qatada yana cewa إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله صلى الله عليه وسلم يأتي كنت أول الأنبياء في الخلق نيني فرفا النبوة أهل التع وآخرهم في البعث نيني كرشي أولا أي قوة فلذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل غيره wannan shine dalilin da aka fara ambatan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin saurawa ambatan sunan annabawa qala samarqandi fi hada a cikin wannan aya da wannan bayanan tafdilu nabiyina sallallahu alaihi akwai fifikon annabin mu a fili li taqsisihi bi dhikri qablahu inda Allah ya kibance shi da fara ambatan sunansa tukunna da kiranta kafin ya kira annabawa wa huwa akhiruhum ba'thun kuma shine karshe a aikowa a sai ana mana isara akan mai matsayinsa ne sallallahu alaihi wasallam al ma'ana معنى الآية أنقل أخذ الله تعالى عليهم الميثاق إذ أخرجهم من زهر آدم كالذر وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله يا ترى أن بابا أتصور أن آدم عالم الأرواح yake cewa ku ne manzanni na fifita ku akan sauran mutane amma zan ba ku annabta da sharadi idan manzo na ya bayyana za ku aje annabta ku dawo ku yi imani da shi ku taimake shi ku bi shi shine yake kawo da wannan bayani qala ahlu tafsir masana tafsir suka ce arada bi qawlihi wa rafa'a ba'dahum darajat ko Allah ya daukaka wani sashin annabawa ba'dahum sashin su rafa'a Allah ya daukaka shi da mai darajatin darajoji madaukaka sai Allah ya ce ba'dahum wani daga cikin sashin su malamai suka ce محمدا sallallahu alaihi wa sallam shine ba Adamu din manzon Allah yake ne li'annahu bi'ita bu'ita saboda an aiko shi ne ila al-ahmar wal aswad duk wani halitta na zamaninsa to manzon Allah annabi ne a wurinsa wama arsalnaka illa kafatan linnasi idan an ce annas a larabci tana nufin mutane da aljannu amma an ce insu to dan adam ne kadai amma nasu yasbiqu ala al-insi wal jinn naka Allah ce wama arsalnaka illa kafatan linnasi dukkan mutane da aljannu kai na yi kuka zuwa gare su da wani sifa bashiran wa nazira sallallahu alaihi wasallam sadaka sai qur'ani ya hakaito mana ma ga sahabbai nan cikin aljannu wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qila wallaw ila qaumihim munzirin a wani ayan wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada idan ka je maka har yanzu akwai masjidul jinni sunan masallacin masjidul jinni har yanzu haka ake kiransa inna suka musulunta a gurin manzon Allah aljanna in ka je kai sallah raka'a biyu a wurin nan manzon Allah musulunta da aljanna sallallahu alaihi wasallam al'umman sa ne sallallahu alaihi wasallam gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa uhilla lahu al-ghanaim shi kadai aka halatta ma ganima duk wani annabin da ya yaki kafin manzon Allah in an tare ganima baya cin ganima ne idan Allah ya karbi yakin za a daga ganima ne kawai sai a guta ta sako daga sama za ta sako idan ta cinye wannan ganima to yakin da aka yi Allah ya karba amma idan mutum bata sako ba bata ci ba sai a ce to an yi ha'inci a wannan yaki amma shi sai na rasulullahi wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abna yawm al furqan yawm al taqal jam'an in an samu araba in ji Allah shikenan albarkan wa in Allah lamma da Allah da'ina li ta'atihi bi akramin rusuli kunna akramal umami sallallahu alaihi wasallam وظهرت على يديه المعجزات معجزوزي غاكررو sun bayyana a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu'jizan a ce bishiya itaciya itaciya a hadisin Abdullahi dan Umar yace mun tafi yaki da manzon Allah a wani yanki muna muna a gaban sa so ne balarabin kawai annabi yake ce mata ya akal arab hallaka ila khairi ba za ka zo ka samu alkhairi ba yace wa ma za yace tashhadu an la ilaha illa wa anni rasulullah ka faɗa wannan kalmar ni annabin Allah ne tace ne hujjar kai annabi ne tace wancan mushrik to me za yi ce kaje ka ce mata kaza sai ya tafi kawai da yake cewa ya tsaya ce wai wai ya ce gibe yana mamaki a ce a kira bishiya kawai sai ka tayi mukura ta girgira ta tumtsake jijiyoyin da ta juya kanta sama ƙasa ya koma sama saboda tawadu'a ta zo ta zo gaban manzon Allah sai fuci da kalmar shahada ana ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sai sai ka ji eh to sai ta koma sai ya take koma sai ta koma ta kafi a wurin جاء لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطر سطرا لما كتبت حروفها min badi il khadbi bil liqami sallallahu alaihi wasallam da yaga wannan sai ce don Allah bar maka sujada kace a a ai wai mun sujada fa qabbala yaday wa rijlay rasulullah ya sumbanta hannun manzon Allah da kafafuwan manzon Allah duk da bai sura ya dimo itaciya ta yi shaida a kan ba sai da rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ba'dhum wani malami yake cewa وليس أحد من الأنبياء أوطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أوطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها باب ولي النبي باب ولي مرسل جزاء باش وتن معجزة قوة درجة سي أنبا من ذن الله فتن فتن تكون فيه لإيجا النبي إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كقوم أسيرا ta siyaru alamin nubala tabaqat ibn sa'd ko ibn hisham ka koma duka duba ko kuma alwarul muhammadiyya manzo Allah ya fito a maka za shi gida sai ya samu da amma da yasir da mahaifinsu an tattara su an sa a tabarma an daure an kunna wuta a kasa ana musu azaba da sun musulunta manzo Allah sai ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ali yasir ba su ƙara jin zafin wuta ba shikenan ta dauke kuni bardan wa salaman ala ali yasir shi wannan wa salaman ala ibrahim annabi Allah ni ku ba ma ni ba ala ali yasir shikenan zafin ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya za mu halarta saboda girman wannan bawan a gurin Allah dole ka yadda wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar shikenan yana halittar abin da ya gana ba mai tashi ya kuma zaɓi wanda ya so ya fifita shi to ya fifita manzon Allah shikenan in ka tafi da wani abu صلى الله عليه وسلم قال بعضهم بن مالم يجي سيوا ويوم فضله daga cikin darajojin manzon Allah mu ji wannan gaban da kyau wa min ɗaya daga cikin wani satin falalolinsa anna Allah ta'ala khatabal anbiya bi asma'ihim annabawan Allah ga baki daya Allah yayi magana da su ta hanyar kama sunansu na yanka gundarin sunansu khatabal anbiya بأسمائهم وخاطبه أما ده زي ما قال من زن الله بكرا سنن سبا خاطبه بالنبوة والرسالة duk in zai kira sai da ta ya ayyuhan nabiyu ko ya ce ya ayyuhan rasulu shikenan ba zai ce ya ya muhammadu ba ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan rasul da aka kira shi da sunan sama alam sai Allah yake cewa la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da kar a ƙara kiran sunan manzon Allah gaya kaman kana kiran sunan sauran mutane inji Allah ka du'a'i ba'dikum ba'da kaman kana kiran dan junan ku a ce ayan ta ce manzon Allah ba irin junan mu bane la taj'alu kar ku sanya du'a ar-rasul bainakum kiran annabi a cikin ku a tsakaninku ka du'a'i ba'dukum ba'da kaman kana kiran mutum dan uwanka kaman kana kiran junan a a kira ka da nabi sai da ya rasulullah ko ya nabi Allah haka za a faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul balligh wa katabar anni an kalbi fi qawlihi ta'ala wa inna min shi'ati la ibrahim أن الهاء عائدة على محمد صلى الله عليه وسلم الله يفعل عائشة أتي شيئته جماعة أفعل إبراهيم عليه السلام ها إن شيئته إذن من ذن الله أتي نبي صلى الله عليه وسلم أي إن من شيئة محمد الله إبراهيم أي على دينه ومن هذه أنا كان الدين إنسا أنا كان تفرق إنسا وأجازه الفراء ما لم فراء يحلت عود الضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة wannan wani babi ne mai fadi a wurin malaman nahawu zamiri ya koma gaba da ya koma baya ba wa hakahu anhu makki makki ya ta wannan karatun a wurin sa wa qila al muradu nuh alaihi salam wa suka ce annabi nuh ake nufi ayyan kana taqdiru dai an kira manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama haka kadari yun bidar azim ka kun ga kashin fasali Allah ya amfane mu da wannan mu karanta Allah ya kara mana imani ya wanke zukatanmu yi mana arzikin son manzan Allah so ingantacce sallallahu alaihi wa sallam na na kamar yadda za a zama makaranta islamiyya mun yi ma yaro yanzu kana daya amma a zuwa kuma na shi da biyar zuwa hakan yana nuna cewa mu girma a tsarin da mu ke kuma laki ba na'am daga bayani shi ke bayyana da Allah tsarin bayani akan hadisan da kike ana sadaka jari masu illa kal masjid na'am gabatarwa ya bayyana da ran Allah kai bayani akan mutanen da za ka ce musu annabi ya hana ka sai dole sai ka kawo aya ko hadisi kuma kai ka saurara ka cewa an faɗa ba ku riƙe amma ka ce dai an faɗa cewa annabi ya hana to amma in mutum yana aske ma ne kuma shi annabi ne ke ake ka kawo ne kuma kawo ana ba ne ne suka fara bayani da su ne nan yara ta sannan kuma mai tambaya na gaba yana tambaya kan me yi hukunci cin abinci da hannun hagu sannan tambaya ta gaba mutum da yana da janaba zai iya yin azkar idan zai kwanta bacci ba tare da yayin kawa sannan wannan idan liman yana hudu ba ranar juma'a zai iya zai iya ci gaba da
Mhm.
zai zai ci gaba da lafiyar da tsoron kwanci Na'am. tambayarsa na farko yana tambaya ne mun yi karatu jiya da asuba akan girmama alkur'ani muna bayanin hadisin addinu an nasiha mun yi bayanai masu yawa to sai yake cewa mutum ne yaronsa yana boko yana islamiyya ko sai zama ya masa yunifon na boko kala uku ko hudu ma amma na islamiyya ya yi masa kala ɗaya shin wannan ma ya daga cikin rashin girma alkur'ani haka ne to a shi girmamawa kullum an ce alkur'ani ko an faɗi Allah an faɗi annabi an faɗi alkur'ani yaya girmansa yake a wurinka gurgudan girmansa a wurinka gurgudan mutunta abin da ke da alaƙa da shi idan ya zama yunifon ɗinsu na islamiyya ya yaji bai canza mai wani ba ya zama wani nufin ɗin ya yi da ya tsufa bai canza shi da iko bai canza mishi ba amma yana ƙoƙarin canza masa na boko kala da yawa bai masa bai canza mishi na islamiyyar nan ba wannan a fili yake rashin mutunta qur'ani a wurinsa wannan bai bukatun tawili wannan a fili yake saboda Allah ya ce wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub duk wanda yake girmama abin da yake da dangantaka da addininsa tushen addininsa alamar tsoron Allah ne sadaka ya kamata ya sani Qur'ani ana buƙatar inda akan zaka yi sarki ana buƙatar ayi alwala ana buƙatar sutura mai tsafta ma to ashe kenan uniform din da ake yi na boko makarantun ba ne kamata a yi su su ya kamata saboda idan bai yi uniform din kala ɗaya ba to aƙalla ya masa kala biyu ko uku saboda mutunta saboda nahnu qawmun azna Allah bil islam mutuncin mu shine addinin musulunci Allah ya gyara mu wani ya tambaya kan hadisin Imam Ahmad ga yana ya zo a Tirmidhi ya zo a wurare da Abi Dawud cewa Annabi ya ce la salata li jari al masjid illa fil masjid makwabcin masallaci bai da sallah sai da in yayi sallar a masallaci to anan akwai ƙa'idar malaman usulul fiqh in aka ce la harfu nafi ne nafayi kala biyu ne akwai nafayi na sihha akwai nafayi na kamala nafayi sihha shine kwata-kwata abin bai yi ba nafayi na kamala kuma a'a abin yayi amma dai an samu tasgaro a cikinsa to malamai suna cewa asalin nasi a ɗauke shi akan zahir baya yiwuwa a bar zahiri a je ta'awil illa bid dalil idan mun bi zahirin hadisin nan duk wanda yayi sallah a gida ga masallaci a kusa da shi baya da sallah to amma an samu hadisin da yake cewa salatu rajul fil jama'ati tafdulu ala salatihi wahdahu fi baitihi aw fi suqihi bi khamsin wa ishirina daraja sallar mutum a masallaci ta fi sallarsa a cikin gidansa ko a shagonsa ko a kasuwarsa da lada 25 hadisin dan Umar da lada 27 to tun da aka ce tafdulu ta fi a ce ta gidan ma ta yi amma akwai nakasu ta masallacin ta fi kamala wancan da nakasu na hukuncin ta abinci da hannun hagu haramun ne sai dai idan da uzuri idan ciwo ne abin damansa ko kuna ko wani abu wanda ba zai ci da hannun hagu ba da dama ka ci da hannun hagu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wani mutum ma daga cikin munafikai ya zo yana zaune a gaban manzo Allah sai fara cin abinci da hannun hagu sai manzo Allah ya ce karka ci ka sa hannun dama sai ce la astaqi ba zan iya bane ni sai da hannun hagu annabi ce la astaqata kar Allah ya saka iya hannun sai san dare haka bai ƙara ɗago shi haka kuma ga hadisin Abu Bakari ya gulam san millaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik cin abinci da hannun dama shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsawatarwa har yaro karami ma yake da hannun hagu yana faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balantana babba sadaka haramun ne cin abinci da hannun hagu sai dai in akwai larura to wannan mun qurra ghaira bajin wala adin wala isma alayhi wallahi wannan maganar lalacewa ne ya samu al'ummar musulunci amma da can in aka ce malam ya ce ba kyau karatu ya karu da can tun da aka fara buɗe wani ƙofa cewa hum rijalu wa nahnu rijalu lamar ya lalace tun da aka fara cewa ya ɗalibi na farko ya buɗe ƙur'ani a fassara mishi ɗalibi mai koyon karatu a fassara mai hadisan manzo Allah garin lamari lalace amma da kafin a fassara maka hadisi sai kai karatu mai yawa tukunna kafin ka kai a fassara maka hadisin annabi kafin a fassara maka qur'ani sai kai karatu mai zurfi irin su nahawu irin sarfu irin su balaga da sauran sannan a fara fassara maka qur'ani amma yanzu shikenan sai aka yi ta abubuwa da yawa kowa da ya san me aka yi saboda ka mai imani an ta mai manzon Allah ya hana zance ya kare in yace ka kama dalili ana buƙatar dalili ne a gurin matsalan da ake sabani akan ta take hujja na shine kaza amma mumini daga an ce manzon Allah ya hana shikenan ka koma cikin sahih al-bukhari zaka san hadisin Abdullah ibn Mughaffal Abdullah ibn Mughaffal dan dan uwansa ne ya dauki tsakuwa yana kyauro yana harbawa haka yana harbawa sai ce ka daina manzon Allah ya hana annabi ya ce ba ka kashe farauta ba ta kashe maki illan ta cire wa mutum ido ko ta karya hakuri annabi ya hana jim kaɗan sai ƙara harbawa ya ce kai in gaya maka manzan Allah yana ka ƙara ta ce la ukalli muka abadan ni da kai har abada har ya mutu da ƙara masa magana ba dan ya yi wasa da umarnin wa manzan Allah in ga kuma Abu Bakari Abdullahi dan Umar ya kawo hadisin la tamna'u ima Allah masajidallahi sai ɗaya daga cikin ɗansa Bilal bin Abdullahi sai ce tab annabi ya ce kar ku hana mata zuwa masallaci sai dan yace to wallahi sai mun hana su yace kai ina maka magana manzon Allah kace sai ka hana su ya zazzage shi ya har ya bar duniya bai kara magana shi dan da ya haifa ne kun ji yadda magabata suke mutunta manzon Allah da maganansa amma yanzu kawai in ka ce mai annabi ana zai maka kama mai da imana da manzon Allah na da girma a wurinsa ya bar abun kenan Allah ya samu dace mafi kyawun idan liman na hudu ba shiru ake yi ana son ka saurare shi ne sai dai idan za ka yi askatin a zuciya da ba zai hana ka jin hudu ba saboda mala'iku ma sukan zo durran juma'a su tsaya a kofin masallaci suna rubuta sunayen mutane liman na hawa kan bari za su aje aikin su su zauna suna sauraron hudu ba to mafi kyawu kai ma ka zauna ka saurari hudu ba shi ne mafi dacewa idan kuma za ka yi a zuciya yadda ba zai hana ka fahimtar abin da ake faɗa ba babu laifi zai iya yi matukan ayoyi ne ɗan kaɗan amma alama hau ta awi bisa neman tsari ko gani a cikin mai azari ya faɗa illal ayata wani hawa ma amma ba zai yi karatu da yawa ba saboda haramun ne kanta qur'ani da janaba amma idan zai kwanta ne zai ɗan addu'o'insa idan ayoyin ba yawa zai iya karanta min ba mai ta'awuz amma da zai yi alwala kafin ya kwanta ne hakan ya ɗan fi sauki amma idan ayoyi da yawa ne haramun ne ya karanta saboda inni la uhillul masjida ala irin da Qur'an ga shi ne hadisin ne na Allah ya ga wurin mai sai da abinci sai ta ce ta gama miya ba gama tuwo ba za ka ce zuwa mun miya bari in sha miya in in kin gama tuwo sai ce daga baya za ka yi haka sai ba zai yi ba sallolin nan yan uwana tun daga azhar la'asar magriba isha asubani farkon farlanta su duk lokaci idan ya yi ta haka jibril ya zo tun lokaci sai jibril ya zo musamman yayi sallah manzo Allah yi hadisi na nan a cikin muwatta malik farko farkon muwatta malik ya dawo la'asar sai ya sake dawa yayi sallah magriba sai ya sake dawa suke sallah tare isha sai ya sake dawa suke sallah tare asbahi sai ya sake dawa suke bi haza umirta ga abin da ake so kai nan ka samu liman yana sallar isha kai ba kai magriba ba to ai manzo Allah ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi liman an sashi ya limanci ne dan ma mu yi koyi da shi da Allah tun aniya kun yi faɗa da liman liman ya ce isha kai kace magriba ba kake bi to ba kake bi ba biyayya saraka a wurin malikawa niyya abu ne mai girma idan sabani kuka da liman a niyya kuka yi sabani da liman a farilla baka da sallah an yattahidal fardan da farillan liban da tamamu su zamo ɗaya ce wala yusalli zuhuran aba'an kalba man yusalliha ada'an liman zai sallan azhar din yau ni bai da azhar din zai ba haka da azhar din ba da man bishi sallah a mazhaban malaman madina dan an ce mazhaban maliki a nufin mazhaban malaman madina sune ƴaƴan sahabban manzon Allah ka ce mazhaban sahabban manzo ka ce mazhaban manzo Allah ba kai sannan ba a koyi fala yusalli asaran khafa man yusalli dhuhran idan liman yana yin la'asar kai ba za ka bi azhar a bayan sa ba a yi a mazhaban malikiya mazhaban malaman madina mazhaban ƴaƴan sahabban manzo Allah amma mazhaban zamani yanzu komai ma ana yi sai ka zaba in za ka yi zaba in za ka zaɓi mazhaban malaman madina ne sai ka ɗauke ta in kuma wannan za ka ɗauka dai akwai inda za a haɗu ina rabbaka da bilimin sa
idan ana da a da kawai na kan saurara na kan saurara na kan saurara na gida na'am na'am amma yanzu ta kai da idan ana kokarin yin magana da yin wahala da yin ta yin hawaye yana da hakan ne ka nan alamun kuma ya karu sosai wannan nuna alaman imani ya karu muna fatan Allah ya kai mu wannan matsayi manzo Allah ya ce duk mutumin da ya zama saboda tsoron Allah ya zubar da hawaye saboda tsoron Allah ya kuka shi da shiga wutar abada ainani la tadkhulun nar aynun batat tahrusu fi sayfi aduwillah fi sabilillah aynun bakat min khashyatillah duk wanda ya je soja aka kai shi bakin boda wanda yake da hadari akwai ƴan ta'adda ko ƴan bandit ko ƴan boko haram misali aka kai shi gurin ya san zai iya rasa ransa amma ya je ya tsaya saboda kare al'ummansa da kare addininsa ya tsaya bai bacci ba saboda gudun hadarin nan yanzu Allah ya bai da bana shiga aljanna haka nan mutumin da ya ya kai kuka saboda mai tsoron Allah in an ce ba ta ta harusu fi sabilillah baya nake sojan jihadi ba domin yanzu sojojin yanzu jihadi suke yi ana kai sauran da za a kashe su ne wurin haɗari ne kuma su yadda su je su tsaya a gurin saboda kare al'umman su kare addini kare kasan su inda kyakkyawan niyya ne zai samu shahada Allah ya ganar da mu na'am a hadisin annabi yake law ya alamul maru bayna yadayil musalli lakaba lakana an yaqif 40 khairun min an yamurra bayna yadayhi me ratsa gaban mai sallah da ya san laifin da yake kwasa da gara ya tsaya kwana 40 ko wata 40 ko shekara 40 har ya gama sallan da ya gitta gaban sa amma akwai hadisi da musu ibn kudri annabi sai idan mutum yana sallah ya ta sutura a gaban sa sai wani gobe gitta mai sallah falli ya dafa'ahu ya ture shi fa in aba falyuqatilhu ya fada da shi fa inna ma'ahu shaytan fa inna ma'ahu qarin fa innahu shaytan duka ruwaya amma shi annabi idan yana magana da harshen larabci ana kuma wa gurin masu yaran larabcin su me ake nufi idan an ce falyadfa'ahu ka daga masa hannu haka fa in aba falyuqatilhu da Allah kai ne kake sallah sai ka bar kokowar wannan me kuke sallan ka to ai abin da Allah ya fara yuqatiluhu wai kai ne gitta wancan da an ce mai sallah ba zai fada da kai to kaka gitta sallah shine manufan kawai sai zai ga yana wani haka yana ta wani haka har ya matsa da sauransu wani malamin ma fuka sun ce idan tsakaninka da shi in kai haka ba za ka taɓa shi ba ko ya gita ba kuma in dai kai haka baka taɓa shi ba bai taɓa ka ba ko ya gita bai gita mai sallah ba ko ya nan malamai sun yi bayani fas'alu ahlul zikri ne in kuntum la ta'lamun sallu ala nabiyil karim amin
Thank you.